أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam kan mu mance yau muna hudu ga watan jimadal ula hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da biyal ko muna biyal ga watan jimadal ula hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin da tara ga watan sha ɗaya miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata mun kare babi na da'awa wal bayyinat yau insha Allah za mu tashi kan sabon kitabu bangare kitabu sabi ashar kitabul ittiq bangare wanda yake karantar da mu al'amari na diyau taswa malam yace al ittiqu al hurriya diyau taswa shine yanci ba mutun yanci bayan ya da iya bawa yuqalu ataqa itqan bi kasr al ain ana cewa ataka ya diyautas itqan diyautaswa kuma kawa ain kasara itqan wa bi fathiha kuma halau ya zo atqan fa huwa atiqun wa atiq kina atiq wanda aka diyautas atiq wanda ya diyautas ya zo a cikin annajmun al-wahash al-itqu isqat al-mulki min al-adamiyyi taqarruban ila Allah shine sarayantar da wani mulki daga mutum ɗan adam kuma ba don komi ba saboda kusanta ya zuwa ga Allah maɗaukaki wahuwa mandub hukuncin shi mustahabi ne an so a yi wa wajibun fil kafarat sai kuma ya zama to tilas ne a kafara in gane ko hikima ta Allah maɗaukaki ta sanya cewa bauta da aka sa mutum dalilin yaƙi dokoki na Allah maɗaukaki ya kafar cewa Allah bayan an kama shi musamman ma in ya musulunta kuma sai aka bi wasu hanyoyi wanda za a ba shi ‘yanci na karan kanshi shi ne sai Allah maɗaukaki ya sanya na daga cikin abin da mutum zai yi kafara shi ne ɗiyautar da bai bawa ko baiwa sai zaman to wannan ɓangare na kafara to wannan wajibi ne waƙad hasa shari'u alaihi kama kala ta'ala kuma Allah madaukaki ya zazuwa ya ƙara ƙarfin gwiwa a bisa adiyautar da bawa kamar yadda Allah madaukaki ce fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba akwai na daga cikin abin da ya zamanto gata ne da shiga aljanna sababi na shiga aljanna shine mutum ya diyautar da wuya ana nihin bawa fusirat bi itqiha min ar-riq malamai sun fassara wannan fakkur raqaba iyautar da ita daga bauta wal ahadithu fi fadlihi kathiratun kuma hadisai a cikin falalar iyautarsuwa suna da yawa minha na daga wannan hadisi wanda zai zo hadisin Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala an Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ayyuma imri'in muslimin a'taqa imra'an musliman استنقذه الله بكل عضو منه عضوا منه من النار متفق عليه wannan hadisi kamar yadda muka gani abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya fitar da shi ayyu mamra'in muslimin duk mu kowane mutum musulmi a ataka mra'an musliman ya yautar da wani mutum musulmi istanqadha Allah bi kulli udwin bi kasar al'ain ina Allah maɗaukaki zai tsame da kowace gaba ta wannan bawa wanda aka ɗiyautar wa dammiha udwin bi kasar al'ain ko kuma ka ce idwin kawa ayin kasara wa dammiha ko ka ce udu shine gaba minhu daga wannan bawa uduwan minan nar sai an tsamar da wani gaba wata gaba ta wanda ya diyo tas daga wuta muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa tamamuhu fil bukhari cikamakin wannan hadisi a sahih bukhari ya zo hatta farjahu bi farjihi hatta kafashi da kafashi nan ma sai an ɗiyautar da ita qala fihi dalilun ala annahu idza kana al mu'tiqu wal mu'taqu muslimaini ataqahu Allah minan nar wannan a cikin wannan hadisi akwai sharati cewa wannan ɗiyautar da wanda ya ɗiyautar bawa daga wuta iya da sharati ya zamanto shi musulmi ne kuma wanda aka ɗiyautar shi ma musulmi ne a wannan lokaci ne mutum yake samun ɗiyauci na wuta ya zamanto an tsame shi daga wuta an sa shi aljanna qala wa fihi dalil istanqadhahu a cikin faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ya tsamar da shi ma yush'iru bi annahu ba'da istihqaqihi laha kenan bayan ya cancanci ya shiga wuta Allah madaukaki sai ya tsame shi wa ishtiratu islamihi kuma shar'antar da musulunci shi li ajli hadal ajr dalilin wannan lada ne nan dole ne ya kasance sai shi wanda ya diyo tas musulmi ne kuma bawa da aka diyo tas shi ma wannan musulmi ne sai ya samu wannan cancanta ta samun lada shine a tsamar da shi daga wuta a sanya shi aljanna illa fa illa fa inna itqal kafiri yasihu in ba haka ba ɗiyautar da kafiri iya inganta ya inganta mutum ya ɗiyautar da kafiri la qurbata li kafirin wa qawluhum la qurbata li kafirin faɗan malamai da suka ce babu wata ibada kusanta ya zuwa ga Allah dalilin kafiri laysa muradu annahu la yunfadhu min ba wai ana nihin ba idan ya ɗiyautar da bawa wanda ya zo kafiri wannan ɗiyautarsuwa ba ta yi ba a'a min sha'anihi an yataqarraba bihi kal'itiki walhiba wasadaka wa gairi zalik kamar sha'anin da ya zamanto ɗiyautaswa ne ko kuma kyauta ce ko sadaka ne mutum yawa kafiri da abin da ya kama da haka innamal muradu annahu la yusabu alaiha ana nihin idan ya ɗiyautar da kafiri to ba a bashi lada akan wannan ɗiyautaswa mun gane ko wa illa fahiya nafizatun min in ba haka ba abinda aka ɗora mishi na nauyi in kafara ce to ya sabke wannan kafara amma kuma baya da wani la wani lada na daban minhu lakin la najata lahu bi sababi min bi sababihi minan nar sai dai Allah ba zai tsiratar da shi ba da wuta dalilin ya diyautar da bawa wanda ya zamanto kafiri wa fi taqyid raqabati al-mu'tiqa bil islam dabebe yadda ko takaitar da wuyan wanda aka diyautar da musulunci أيضا دليل على أن هذه الفضيلة لا تنال إلا بعتق المسلمة كنا هل لو wannan akwai dalili a cikin shi cewa wannan falala batta samuwa sai da an yautar da wuya wadda ta zama ta musulma musulman wuya wa in kana fi itqil kafira fadlun duk da cewa yautar da wuya ta kafiri akwai falala amma kuma ba batta samu wannan daraja kamar yadda aka ambata lakin la yaqbulu ma wa'ada bihi huna min al-ajr bata kai ba abinda Allah madaukaki yawa wanda ya yautar da wuya musulma alqawli lada wa waqa fi riwayati muslim yazo a cikin riwaya ta imam muslim irbun udu udu kenan irbu udu udu kenan gaba gaba wa huwa bi kasr al-hamzati wa iskan ar-ra'i fa muwahhada al-udu وفيه أن إتق كامل الأعضاء أفضل من إتق ناقصها akwai kuma a cikin wannan hadisi akwai fa'ida cewa ɗiyautar da gabbaka gabubuwa wanda suka zamanto cikakku wanda halitta su ta cika ta yi amfani da ɗiyautar da wanda gabubuwan da suka ragu mun gane ko za a misali a ce mutum ya ɗiyautar da bawa wanda ya zamanto cikakke ne a halittar shi da idanuwan shi da hannuwan shi da kawaguwan shi zai iya komi ya yi a ce ka ɗiyautar da bawan da ya zama to kafa ɗaya gare shi ko hannu ɗaya ko ido ɗaya kenan kamala ta halitta halu na da alaƙa da kamala ta lada nam kuma shi yasa a nan za mu fahimta cewa hatta a cikin al'amari na layya ko na suna ana so mutum ya zamanto ya yi layya ko suna da abin da ya zamanto ya kubuta daga aibi a wannan kuma sai ya zamanto ya yi samun lada da wanda zai da ramammar dabba ko abin da ya kama da haka qala fala yakunu khasiyan wala faqitan ghairihi min al'adha wal agla samanan afdalu kama yati kuma ɗiyautar da bawa wanda ya yi tsada shi ya yi amfani ya yi falala ga bawan da ya zama iya da arha wa itqu zakari afdal min itqil unsa ɗiyautar da bawa namiji shine mafifici akan ɗiyautar da baiwa mace kama ya dullu lahu kamar yadda wannan hadisi wanda zai zo zai mana nuni qala wal tirmidhi akwai ruwaya ta imamu tirmidhi wa sahahahu kuma ya ingantar da wannan ruwaya an an umamata radiyallahu an daga umama wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce ayyu mamri'in muslimin a ataka imra'ataini muslimataini kanata kifafahu fikakahu minan nar cewa kowanne duk musulmin da ya diyautar da mace guda biyu musulma ya diyautar da su to ta sun kasance mishi fikakahu minan nar fansashi ne daga wuta yanzu wannan hadisi sai zo mun da mine da mace biyu fa itqul mar'ati ajruhu ala nisfi man min itqil zakari kenan iyautar da mace guda kamar rabi ne akan game da iyautar da namiji guda farrajulu idza a'taqa imra'atan kanat fikakahu nisfun nisfi minan nar mutum idan ya ɗiyautar da mace guda ya kasance ladan shi ko sakamakon shi a ba shi rabin wannan tsamar da shi daga wuta. Mun gane ko? Wal mar'atu idza a'taqatil mar'at mar'ata kanat fikakaha kanat fikakaha minan nari kama dalla lahu mafhum hadha hadha wa mantuqu wa mantuqu haka kuma ita kuma mace idan ta ɗiyautar da uwarta mace to kuma ita kuma Allah zai tsamar da ita daga wuta gaba ɗaya kamar fansarta ne mun gane ko shi yasa imamu abu abu daud da ya kawo ruwaya wali abi daud min hadithi ka'b bin murra radiyallahu anhu wa ayyu mamra'atin muslimatin a'taqat imra'atan muslimatan kanat fikakaha min an-nar kina duk matar da ta diyautar da wata baiwa musulma to wannan diyautarsuwa ta kasance mata fansarta ne daga wuta kenan mace ta ɗiyautar da ‘yal'uwarta mace cikakken fansa ce, namiji ya ɗiyautar da ‘yal'uwarshi mace musulma rabin fansa ne, namiji mutum ya ɗiyautar da bawa musulmi kuma wannan cikakken fansa ne. Kala wali abi Dawud min hadis Ka'ab shi ne malam ya ce, wa bi haza wallazi qablahu istadalla man qala itqur azzakari afdal. Da wannan hadisi ne wancan hadisi na, na biyu, da wannan a wanda suka suka kawo hujja wanda suka ta yi akan cewa haddiyautar da namiji shine mafi kyau mafi falala walamma walima fi zakari min al min al ma'ani al amma wal manfa'ati allati tujadu tujadu la tujadu fil inathi min al shahadati wal jihadi wal qada'i wa ghairi dhalika mimma yahtassu bir rijal mala yace kuma wannan ya kasance saboda abin da ke tare da namiji na ma'ana ta kamala da zarar an ce mutum namiji ne ana sauraron menene gwarzo ne kuma wanda zai yi jihadi ne latujad abinda da amfani da an ce namiji ana sauraron iya da wani amfanin da ba za a samu a wajen mace ba misali latujad fil inafi min shahada kamar yanzu shaida shaida idan namiji zai ɗaya shaida akan mace biyu suke saboda abin da ke tare da na mata na son bin zuciya da atifa da su na sa su sai kasa tsayawa da abu amma sai zamanto sai su biyu haka jihadi jihadi bai zamanto ba tilas a mata wal qada da alƙalanci duka wannan abubuwa ne wanda maza suka keɓanta da shi wa ghairi zalika mimma yahtassu bir rijal da kuma bayan abubuwan da mazaje suka keɓanta da shi imma shar'an wa imma urfan ko dai abin ya zamanto a shar'ance ne ko kuma abin ya zamanto a al'adance akwai hatta a cikin al'ada akwai abeban da aiki ne na mata ba na maza ba haka kuma akwai abin da ya keɓanci da maza wali anna fil ima'i man tadi'u bil itq kuma bangare na bayi idan aka ɗiyotar da su to sun ɓace mun gane ko ka riga ka ɗiyotar da mace ita kuma da aiwa ma ‘ya'ya za ta yi ko yanzu ka ɗiyotar da ita ka rasa ta wala yurgabu fiha bi khilafil abd kuma galiban mutane ba sa kwaɗayinta kamar yadda suke kwaɗayin maza domin maza za su je su yi aiki wa qala akharun wasu malamai suka ce itqul inafi afdal su kuma suka ce a yautar da mata yahi li'annahu yakunu waladuha hurra domin ɗanta zai kasance ɗa ne sawa'un tazawwajaha hurrun aw abd wanda ya aure ta namiji ɗa ne ba bawa ba ko kuma bawa ne malam yace wa qawluhu fi riwayati hatta farjahu bi farji hatta kafashi da kafashi ita istashkala ibn al-arabi ibn al-arabi ya sanya wannan kama akwai matsala a cikin wannan lafazi qala li anna al-ma'siyata allati tata'allaqu bil farji hiya zina domin saban da yake da alaka da farji shine zina wa zina kabiratun la tukaffaru illa bit tauba kuma zina babban zunubi ne wanda neman gafara kadai bayyayi sai da tuba tun yayin zina yace astaghfirullah kawai a'a sai ya tuba tuba ta gaskiya illa bit tauba illa an yuqala mala yace sai dai in a ce innal ittaqa yurajjihu inda al muwazanati sai dai a ce diyau taswa iya rinjaya idan aka zo aka auna bi haitha takunu hasanatul ittaqi rajihatan tuwazi hasanatiz zina mun gane ko sayi'atiz zina an aka auna gwalgwadon a ce lada na diyau taswa ya hirin jayar zunubi na na zina to a wannan lokaci sai zamanto an rinjayar da wannan magana ma annahu la ikhtisasa li hadha bizina inda cewa bayan wannan bayya ke banta da zina fa innal yad yakunu biha qatlun domin hannu akwai nau'i na kisa tare da shi war rijl yakunu biha al firar min az zahfi ita kuma kafa akwai bangaren tserewa daga gumurzu na yaki na wa ghairu zalika malai ce fa'ida a cikin wannan hadisi ma ya ambaci fa'idodi fi najmil wahaj ya ce annahu a ataƙar nabi sallallahu alaihi wasallama talatan wa sittina nasma adada sanniyi umrihi mazala sallallahu alaihi wasallama na ya yautar da bawa ko baiwa wuya nasma talatan wa sittin sattin da uku mazala sallallahu alaihi wasallama sai da ya yautar da bayi sattin da uku adadin shekarun rayuwar shi wa adda asma'ahum kuma malam ya ambaci sunayensu da wani da wani da wani da wani da wani da wani qala wa a'taqat aishatu 67 radiyallahu anha ita kuma aisha radiyallahu anha ta diyauta 67 wa ashat kadhalika ita ma ta rayu a bisa wannan adadi shekara 67 وعاتق أبو بكر كثيرا أبو بكر رضي الله عنه بابا عائشة يأتيو تديوة وعاتق العباس سبعين عبدا شكما عباس أم مزالة صلى الله عليه وسلم يأتيو تدباوة سبعين رواه الحاكم إمام حاكم يرويتون وعاتق عثمان وهو محاصر عشرين عثمان رضي الله عنه لو كتن أنت أدى سكا زو سكا ما مي جدنشي سكا حبرا سكا كشيش أولا يني sai da ɗiyautar da bawa ashirin wuya ashirin wa ataka hakim bin hizam mi'ata shi kuma hakim bin hizam ya bifidda ya ɗiyautar da bayi da wanda suka zamanto ɗari da zina da azuhur da yake tare da ita wa ataka abdullahi bin umar alfan abdullahi ɗan umar shi kuma sai da ya ɗiyautar da bawa dubu wa ataka zul kulla'i alhumairi fi yawmin wahid gabanin haka wa atamara alfu umra suka ce yayi umra dubu wa hajji 60 hajjan yayi hajji 60 Abdullahi dan Umar wa habas wa habasa alfu fars fi sabilillah ya danganar da doki dubu saboda ayi yaki jihadi saboda Allah madaukaki wannan kawai ya ware su ne na na saboda yin jihadi ne wa ataka dhul كلاع الحميري في يوم واحد ثمانية ألف عبد شيكما كلاع الحميري سيدي أرانا قدا سيدي يوتد دباوة دبو دا تمانن وآتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألف نسمة shi kuma Abdurrahman bin Auf sai da ya tsiyotar da rai dubu uku, talatin alf, dubu talatin. Da wanda zai kasan shi ne da wanda zai sai ya tsiyotar sai da ya tsiyotar da rai dubu talatin in taha a nan maganar malam ta kanu. Kalar mu'alif rahimahullah wa na bi zarrin radiyallahu anhu kala sa'altun nabiya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت فأي الرقاب أفضل قال أعلاها ثمنا أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها متفق عليه wannan hadisi an same shi daga Imam Bukhari da Muslim daga cikin Sahih Bukhari da Muslim daga hadisin Abu Dharr ruya bil ayn al muhmala wal ghayn al mu'jama arwaito da ain muhmala wadda ain ba ta da ‘ya'ya, wal ghainul mu'jama kuma da ghain wadda take da ɗa samanan ɓangaren kuɗi. Kina a takaice, hadisi na cewa mazala an tambaye mazala sallallahu Alaihi wasallama game da wani aiki ne wanda ya yi fifici, wanda yake da matsayi wajen Allah maɗaukaki, kala imanin billah, shi ne imani da Allah, babu wani aikin da ya yi imani da Allah falala da girma wajen Allah maɗaukaki. Wa jihadun fi sabili, kuma da jihadi saboda ɗaukakar da addini shi. Jihadi aka su kashi-kashi, akwai jihadi na takobi, akwai jihadi na alkalami, akwai jihadi na halshi. Jihadi na takobi shi ne jihadi mutum ya ɗauki makami ya je, ya yaƙi wanda suka kafircewa Allah maɗaukaki. Jihadi na halshi shi ne kuma ka faɗi dokoki na Allah ka yi umarni da kyakkyawan aiki ka yi hani da mummuna aiki jihadi na alƙalami shine ka yi rubutu ka rubuta ka kare addinin Allah maɗaukaki tafarkin Allah maɗaukaki ka rubuta dokoki da abin da yake da alaƙa da addinin Allah maɗaukaki nam jihadi na dukiya nam jihadi na dukiya ya shiga da jihadi na dukiya mala bayan jihadi na rai da jihadi na dukiya da jihadi na alƙalami da jihadi na halshi nam qala ayyu riqabi afdal bangaren wuya wacce ce tahi in za a diyautar da ita qala aglaha wadda tahi tsada samana wadda tahi kowace kudi wa anfasuha inda ahliha wadda tahi tsada aka hijinta ma'abutanta suka hijinta ina kana da bawa wanda ka saye shi da tsada sannan kuma kana ji da shi saboda mutum ne bawa ne mai jajircewa mai kokari mai amana ka ɗiyautar da shi to wannan shine mafi mafi fiti a cikin ɗiyautarsa qala dalla ala anna al-jihad afdalu a'mal al-birr ba'da al-iman wannan hadisi yayi nuni kan cewa jihadi shine mafificin ayyuka da biyayya ga Allah bayan imani wa qad taqaddama fi kitab as-salati anna as-salata fi awwali waqtiha afdalu al-a'mali ala al-itlaq malayaci kuma ya gabata a cikin ɓangare na sallah cewa sallah a farkon lokacinta shine mafificin ayyuka a gaba ɗaya sai dai kuma wannan hadisi malamai sun raunanar da shi akan cewa fi awwali waqtiha ya zo a cikin mafi inganci as-salat fi waqtiha sallah a cikin lokacinta wa alaikum salam mm. aglaha shine muka ce an ruwaito da ain muhmala in kuna saurara da muka fara masu ruwaya bil ainil muhmala an ruwaito shi da ain wadda ba ta da da wal ghainil mu'jama kuma da ghain wadda take da da kenan kana ce a'laha ko ka ce aglaha mun gane ko kenan kowanne an ruwaito an ruwaito shi na'am قال وقد تقدم وتقدم الجمع بين الاحاديث هناك kuma malam yace hada wannan hadisi wanda kama akwai cin karo tsakanin su ya gabata bayanin su a wancan babi cewa babu cin karo wadalla ala anna al-agla samanan afdalu min al-adna qimatan hallo kuma wannan hadisi ya nuni akan cewa wadda ta hi tsada ta hi matsayi shine mafifici akan kuma bayan ta ta bangaren kima ta bangaren kuɗi da jajirja قال النووي إمام النووي يفدي أتكين شرح صحيح مسلم yace mahalluhu wallahu a'lam fi man arada an ya'ti an ya'tika raqabatan wahida bagiran wannan Allah shine mafi sani cewa ya kasance ga wanda ya so ya ɗiyautar da wuya ko bawa guda amma law kana ma'a shaksin alf dirham masalan yace misali a ce da mutum iya da dirhami dubu ɗari alf dirham masalan a misali fara da an yashtariya biha riqaban kuma ya so ya sayi bayi da su ya tiquha ya ɗiyautar da su fa wajada raqabatan nafisatan ya samu kuma bawa mai tsada wa raqabataini mafdulataini kuma ya samu hallau bayi guda biyu wanda suna da falala qala fa sintani afdal bi khilafil udhiya yace wannan biyun su ne suka hi sabanin mene layya mun gane ko fa innal wahidata saminata afdal domin yace daya mai tsada ita tahi li annal matluba fil itqi fakur raqaba malai yace saboda abinda ake so a cikin diyautarsuwa shine a diyautar da wannan bauta wa fil udhiyati talabul lahm shi kuma bangaren layya ana neman nama ne a nan magana shi ta ƙare wal'aula an na haza layu ukhadu ƙa'idatan kulliyatan bal ya talifi bi ikhtilafil ashkhas mala yace a nan abin mafifici shine cewa ba a ɗauka akan wannan wata ƙa'ida gamamma ana lissahi ne da saɓanin mutane wannan ga yanayin shi wancan ga yanayin shi na'am qala fa innahu idza kana shakhsun bi mahalli azimin min al'ilmi wal amali idan wanda za a za a ɗiyautar da shi mutum ne wanda yake da girma ɓangaren ilimi da aiki wantifa'il musulmi na bihi da amfanuwan musulmi da shi fa itquhu afdal min itqi jama'atin laysa fihim hadha hadhihi asimat kenan ɗiyautar da shi shine yahi da a ɗiyautar da jama'a da yawa wanda ba su da wannan kamanni mun gane ko kina an lura ana lura da amfanin mutumin da aka ɗiyautas da rashin amfanin shi idan ɗaya mai amfani ne mutum ne an san shi da jajircewa da ilimi da ƙoƙari ya yi a ɗiyautar da ragwage goma mun gane wanda ba su ba sa amfanar da al'umma ko ta ɓangaren addini ko kuma ta ɓangaren ayyuka daban fai kuna dabitu itibarin aksar nafa'an kenan sai zamanto ka'idar shine lura da ya mafi yawanci shi yahi sabanin haka nan نعم وانتفاء المسلمين بفيه ثمات وقوله وأنفسها عند أهلها manzala sallallahu alaihi wasallama da yace mafi tsadatta ko mafi matsayin ta wajen ma'abutanta ai ma kana igtibatuhum biha cewa sun sun kula da ita suna son ta sosai biha ashad shine yayi tsanani wa huwa almuwafiqu liqawlihi ta'ala kuma wannan shine dacewa da fada Allah madaukaki da yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bayan da za a yi ku samu lada ku samu cikakken biyayya ga Allah sai kun ciyar da abin daga daga abin da kuke so idan za ka yi sadaka za ka yi kyauta kar ka yi sadaka da kyauta da abin da baka bukata shi a nan ba za ka samu cikakken lada ba ko da za ka samu lada ladan ka dai gashi ga kamar shi in za ka yi abu to ka yi ya zamanto abin da ya zamanto kana son shi kake so ka bada to ana a lokacin nan sai zamanto Allah ya baka lada mai girma قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل ف أعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق متفق عليه wannan hadisi an same shi daga Abdullahi dan Umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya yautar da wani bangaren shi na bauta idan mutum ne biyu ko uku ko goma suke da tarayya a bawa guda mun gane ko shi sai ya yautar da bangaren shi fa kana lahu malun yablugu thaman al-abd idan ya zama to iya da dukiyar da ta kai kudin wannan bawa kuwima mata adalin sai ayi kudin daidai abinda ya diyautas sai biya wannan bawa fa a'ata shuraka'ahu hisasahu sai ya ba wanda suke tarayya akan wannan bawa kudin su misali a ce an sai bawa miliyan goma su goma kenan kowa miliyan guda guda ko ya ɗiyautar da ɓangaren shi yanzu sura nawa miliyan tara iya da kudin da zai sai wannan bawa sai ba da miliyan tara sai zama to kamar ya ɗiyautar shi ne ya ɗiyautar da wannan bawa gaba ɗaya wa illa in ba haka ba faqad ataqa minhu ma ataqa in ba haka ba ya ɗiyautar da ɓangaren shi kawai wannan saura suna nan da ‘yancin su na bauta akan wannan sutaran wannan مالين شرحه قال بفتح العين وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ع... من اعتق من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل قال بفتح العين أتي عدل أو عين كنا فتحة أي لا زيادة فيه wanda babu dadi a cikin su wala naqsun ko babu ragi kidan daidai abin da ya bada haka za a yi lissafi فأعطى شركاؤه حصصهم وأتق عليه العبد وإلا يكون له مال يبلغ ثمن العبد kenan sai kasance iya da dukiyar da ta kai wannan kudin bawa faqad ataka bi fatihil ayn hallau minhuma ataka bi fatihil ayn shima da aiwa ayn wa yujuzu dammuha ah utika mun gane ko wa yujuzu dammuha wannan awa ainikin nan damma u tika sai zamanto ba mabniyun lil majhul ne ba shi an yi ne nam قال ويجوز ضمها متفق عليه هنا دل الحديث على أن من له حصة في عبد إذا أعتق حصته فيه وكان موسرا wannan hadisi ya yi nuni cewa idan mutum ya ɗiyautar da ɓangaren shi a cikin bawa kuma iya da a cikin ya ɗiyautar da ɓangaren shi kuma iya da yalwa lazimahu taslima hisas sharikahu ya zama to tilas ne ya bada wannan kudi na wanda suke tarayya ya maida musu kudin su nan ba'da taqwimi hissatil sharik bayan an lissafa an daidaita wannan bangare na wancan da suke tarayya taqwim mithlihi daidai wanda ya bada wa utika abdu jami'ahu kenan sai a diyautar da wannan bawa gaba daya wa kad ajma al ulama'u ala nasibal mu'tiqi يعتق بنفس بنفس الاعتقاد نعم قال دل الحديث على أنه لا يعتق نصيب شريكه إلا مع يسار المؤتق هل لو أن حديث يعينوني أكن cewa bai ya ɗiyautar da ɓangaren abokin tare shi illa ma'a yasarin mu'tiki sai tare da yalwa ta wanda ya ɗiyautar la min isarihi ba ta ɓangaren rishin kudin shi ko talaucin shi ba li qawlihi fil hadith wa illa in ba haka ba wa in wa illa wa in la yakunu lahu malun faqad ataqa minhuma ataqa wa zahirul hadith tab'id al itq mal yace a zahirin hadisi kamar rarraba wannan diyauci ne illa annahu waqa'a fi hadha al lafz niza'un bayna al a'immatil ilm bayna a'immatil ilm sai dai malam ya ce a wannan lafazi an samu jayayya da sa'insa tsakanin malamai manya-manyan malamai na hadisi faqala bin wadda laysa hadha min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallama li'annahu rawahu ayyub an nafi qala wa qala nafi wa illa faqad ataqa minhu ma ataqa yace domin wannan hadisi ya zo daga ibn al-wadda ibn al-wadda yace laysa hadha min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallama wannan bangare na biyu baya daga cikin maganar manzo sallallahu alaihi wasallama rawahu abu ayyub annafi ayyub ya rawaito wannan bangare daga imamu nafi qala nafi yace nafi yace wa illa faqad ataqa minhuma ataqa kenan wannan kalma malamai suna ganin cewa idraji ne wannan bangare na in ba haka ba to ya diyo tasa abin da ya diyo tasa mun gane ko qala fa fasalahu rawi fa fasalahu rawi min alhadith walam yaj'aluhu min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam kenan bai sanya shi ba daga magana manzo sallallahu alaihi wasallam waja'alahu min qawli nafi sai sanya magana ce ta imamu nafi sai zamanto kalma ce mudraja ko kalam mudraj qala abu ayyub marratan abu ayyub wani lokaci ce la adri huwa min alhadith aw huwa shay'un qalahu nafi yace ni ban sani ba wannan wani abu ne na bangaren hadisi ko kuma wani abu ne wanda imamu nafi ya wadi wa qala ghayruhu qad rawahu malik wa ubaidullah al-umri fa wasalahu bi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce a'a imamu malik ya rawaito wannan hadisi haka ubaidullah al-umri ya rawaito wannan hadisi kuma suka sadar da shi da magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa ja'alahu min suka ce wannan ai daga magana manzo sallallahu alaihi wasallama qala قال القاضي عياد إمام القاضي عياد وأما قاله ما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى وقد جوداه yace game da abin da imamu malik ya faɗi da ubaidullah al-umri shine mafi fanci mafi cintanta shi yahi kuma tabbat sun kyautatar da wannan magana wa huma fi nafi athbat min ayyub kuma su ne suka yi zamanto gwaraza mahardata a bangaren nafi kowanne almajiran imamu nafi ne malik almajiran imamu nafi ne shi ma haka ayyubu ke almajiran haka ubaidullah haka shi ma almajiran imamu nafi ne sai dai wa'annan su biyu da imamu malik da ubaidullah su ne suka yi zama almajirai cikakku na imamu nafi fa kaifa wa qad shakka ayyub kuma ta yaya hallo bayan shi da kanshi ayyub yayi shakku a cikin shi kama zakarna kamar yadda muka faɗi وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه الله لا أحسب عالما في الحديث يتشكك في أن مالكا أحفظ لحديث نافي من أيوب لأنه كان ألزم به Imam Shafi'i yake cewa banna tamana akwai wani malami a cikin hadisi wanda zai yi shakun cewa Imam Malik ya yi zamantowa mahardaci gwargwani game da hadisi imamu nafi kan abin kan ayyub domin imam maliki shi ya yi lazimtar imam nafi hatta law tasawaya wa shakka ahaduhuma fi zalik malai kawo dogon magana akan takhrijin hadisin ina ga muna walahuma an abi huraira radiyallahu an wa illa uwima alaihi wastus'iya ghayra mashkukin alaihi wa qila inna si'ayata mudraja fi gairi ina ga muna iya tsayawa akan wannan gaba domin lokaci yayi abinda muka wade daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am a hakika gaskiya a yanzu babu bayi wanda za a ce dai bawa ne wanda ya zamanto an kamo shi a yaki babu su tun da yaƙe-yaƙen da ake galiban za ka ga ba yaƙi ba ne ba tsakanin kafirai tantagaru wanda za a ce kafirai ne wanda ana nihin asasu musulmi